بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن أنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dorin mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba talata yau muna talata 18 ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da sha tara ga watan hudu 2022 muna cikin tafsirin suratul shura jiya mun tsaya aya ta goma sha biyu ta suratul shura kiri yau za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah ta suratul shura kayan na akwai tambayoyi sai dai masu tambaya bakin da abin da Allah sa kan mutane lokaci da yawa gaskiya za a karanta dai kaɗan saura wanda suka samu za a karanta wanda bai yi tashi wakil Allah kai mu gobe insha Allah a wani yana maganar me ya hukuncin wucewa gaban mai sujada ta tilawa to shi asalin kalmar ta zo idan ɗayan ku yana sallah wani ya so ya gita ta gaban shi to sujudar tilawa ba ta ɗaukar matsayin sallah shi yasa kamar ma cikin magabata da su bin umar wasu suke kama ciyar gaba ɗaya ba ta da sharaɗin sallah hatta da arwala dai daga karanta ƙura'ani kaso wurin ko ba wani kana iya yi ba ta da sharaɗin kallon kibla ta ka gida alamomin bude ma'anar magana sujudin tilawa ba sallah ba ta ka ba ta ɗaukar sharaɗin sallah shi kuma can magana ana magana ne akan wanda yake sallah na ga akwai bambanci kenan sai magana ta biyu wani iya cewa lokacin da liman yake cewa sami allahu liman hamida shin mamu za su faɗa hakan to asali akwai abin da ya shahara kuma za mu ce mazaba ta malikiya na bambanta aikin liman da mamu an ba mamu an ba liman kalmar sami allahu liman hamida shi ne mazai walita mamu ce rabbana wa lakal hamdu wannan shi ne mazai jamhur kuma iya abin da shahara kenan a wajen malamai amma dogare da wasu nasoshi na sallu kamar aikin muni musalli da rashin rabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana liman yana cewa sami Allahu liman hamida in zai meke in ne meke ne chakke to rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd din da ya tabbata kenan annabi shine liman kuma duka biyu yana gamawa kuma ya ce sallu kamar aikin muni musalli wai sallah kamar yadda kuka ga ina yi abin da ya kawo maganar su madogara ta maliki a ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qala imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd wannan shi kawo wancan mazhaba masu ganin kowa zai bari kamar imam an-nawawi rahimahullah yana bayani akan wannan amsa ta wannan ruwaya ta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace illiman yace sami Allah liman turabana lakal hamd kama araba yace a baraba bace ba yace asali da abin da yake daga murya dan yace da mamu ya taso kalma ce ta sami Allah liman hamida kasi tsammanin bai ce rabbana lakal hamd take kiran bai bai na ta yadda yake bayanan da sami Allah liman hamid kan bayanin Imam Nawawi wanda ya karanta fiqh sunna da Abu Malik da Rafi da Sabit zai wannan bayani to albani rahimahullah irin albani irin su jumbat ta su Usaimin suna ga cewa wannan ba shi madogara ba suna kan maganar cewa yadda liman ya waɗi shi ma ma mu zai da manzana ce sallu kamar ra'aytu muni musalli ku yi sallah kamar yana ku ina shi kuma zana kalma dukan bi ina wani in zai taso ta sami Allah liman hamida in ya daga ce rabbana wa lakal hamd sai albani rahimahullah yake cewa wanda suke cewa an raba aiki ne to ya aka shi manzon Allah shi ne liman kuma dukan bi ina wani bayan haka ya ce idan ka ce liman ba zai ce ba kai mamu bai ta sami Allah liman hamida to zikiri biyu ne a tasawa daga sallah na tasawa da bayan aminci to wanne mamu zai wanne zai bari tunda ita sami Allah liman ana hudu da wani lokacin tasawa to ya kace bai hudu to me zai hudu ke zai gaba shi abin zai hudu kuma bayan an meke ga zikirin da yake rabbana lakal hamdu ita gaskiyar magana ta imamu sunusi rahimahullah babu littafi na musamman yayi kan wannan mas'alar tabbatar da kalmar sami Allah liman hamida da liman gama mu wallahi na ga takaice da kenan kurin kowa zai fadi illa abinda yake wani gudun ko na hayaniya ma daman kai ma mu ba dora maka ba daga murya sai ka maka jima daman ma mu ba daga murya balle ma samu ta jima da wani wuce kada da ko kai ka kurin kai ma mu ne kurin kai ka kurin kun ba ya kaɗa kamar yadda ba tun zama kai ba kai bane ba wanda zaka je da mamu sai zama mamun ne sai shi wannan yana cewa masalar wansu ne matar wansu ta yi rishin kumiya ga babarsu sai shi kanan sai ke cewa ya kawo dokar shi kuma cewa kar wanda ya ji gidan wa to wa me maganar yanke zumunci nan kowa da nashi kai kane baka da haƙƙin ka ce ka raba zumunci a hana zuwa gidan wanka shi kuma wan shi kamata ɗauki mataki a ce matsayin matanka tana wulaƙantar da babanka har yan wanka su yi da jinsi ka zane kan iya buƙatar gaskiya ɗaukar mataki kan abu iya buƙatar shi dai wan in dai da gaske ne to ka san lokaci aka samu ko kuma uwayen mata suka shiga wani lamari wanda ba nasu ba hatta kai da ita mata ta mutar sun ana samun maganar da yawa to ma dai ala kulli halin uwa uwa ce uwa uwa ce da abin da ta uwa ce kurum gaskiya dole wani da ke mataki na ka masala ta iyalin shi dan zai raba zumunci ne wanda ko da sun jan gaskiya akwai matsala tsakanin wani mata da iyan shi da yan uwan shi da ya kokarin gyara kullu shi Allah ta miki mu
بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya bude ta da bayanin wata doka da ya kawa kafin wannan annabin tun farkon annabawa tun farkon manzanni shi ne ce na shar'anta muku wani al'amari daga cikin addini wannan abin da aka shar'anta muku ma wasa bihi nuhan kafin kai ga zo tun annabin nuha mai wani wasiya kuma wallazi auhayna ilayk kuma irin wannan wasiya da ya kama annabi ruh kai ma irin ta ce aka maka bayanu kuma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa irin abin da irin wasiya dai mun yi ta ga ibrahim ga musa ga isa isa yan wa'anan mun ji labarin sunayen na ta ta'ula alamin rusul manya-manya masu matsayi mai girma a cikin manzannin Allah waɗannan guda biyar ke manzana sallallahu alaihi wasallam annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa su a cikin manzanni ma su ne na gaba gaba wanda kuma kowa ya karanci labarin manzanni zai tabbatar da haka su ne suke kowa gwagwarmaya da al'ummarsu dan ka dauki annabi nuhu alaihi salam shi dai dama shugaba ne uba ne akan da'awa wanda ya shekara dubu hamsin ta wa'azi kurum sai ba abin da bai gani ba kai maganar annabi ibrahim alaihi salam wanda shi ne baban annabawa kuma shi ne farkon wanda ya fara hijira saboda addini ya bar al'ummar shi gaba daya kun ba tare ba da shi gidan wani ko wajen masu magoya baya ko wani kaza kurin ya bar garin ya tafi nim hajira ila rabbi to nim hajira ila rabbi kenan bashi garin wani gari kurin na hijira zuwa ga wani shi kenan ba ma inda Allah ko ya samu sai ta yawo ta yawo ka inda kai inda zai zama ga annabi Musa alaihi salam wanda san dai gogormaya da Fir'auna wanda shi ma dai an san yanda yi wa kana haka annabi isa alayhi salam wanda shi ma shawar mai banu isra'il wanda shi ne ma annabin karshe nasu annabi isa alayhi salam isra'ili ne sai da muna cewa nasara yahudawa in kuna ce kalmar nasara kalma ce ta addini ba ta kabila ba nasara yahud ba jinsi bane ba a addinin an kira addinin nasaranci amma annabi isa salam ba wata kabila bace ba daban da suna nasara a wannan asar mabiya shi da nasara amma shi isra'ili ne shi ma inda bila ce ta huda da kabila huda shi ne annabinsu na ƙarshe wanda dai wasu guramiya da ya ƙarshe dai suka nema su kashi allah da shi to wannan kira ga manyan manyan annabawa Allah ya ce ya musu ya sharanta musu wani abu dan damar addini ne kai ya musu kuma wasiya akan shi ya musu umarni akan shi kamar ka ce meye wannan umarni da Allah ma dukkan wannan annabawa saboda muhimmancin shi ana qimu dina wala tatafarraqu shine hutse da addini a ce nan shine dukkan annaba babban jigo al'amari tsaye da addini kalmar tauhidi shi da annabin da Allah ya hu akan shi ne aka yi tababar mai akan kalmar tauhidi tabbatar da kalmar tauhidi a tsaya akan tauhidin Allah domin addinin Allah inna lillahi islam addinin tauhidi shine addinin Allah da mutane addini a ciki akwai cakule akwai garwaye ba addinin musulunci ba addini a wajen Allah addinin musulunci tauhidi ala lillahi addinin khalis shine addini a wajen Allah addinin tauhidi da abin da bauta ma Allah babu tauhidi babu ikhlasi to ban Allah bane ba shine kenan umarnin tsaye da addinin Allah yake wannan shine umarni da aka ma dukkan wayannan annabawa tsaye da addinin wanda ta tafarraku fi kakkura rabu a cikin wannan addini kuma na ce yake cewa innal ladhina farraqu dinahum kanu shi'an lastu fi shay wanda suka rarraba addinin daban-daban to ba ka ba ruwan bana ba ka ba su da laifi ne raba addini tunwa magana raba addini ana ne addinin a karan kai shi a ciki na cewa latin fara ku fili kiran lamarin addini kowa ya shi wanda yan uwa wannan kashe shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani akan cewa duk wani al'umma abin ya same su yace na yahudawa sarrafu duka ka shaida Allah musu 71 nasaru su ma sun rabu 72 ni matawa ta rabu za ta rabu 73 sai ka ce kulluwa finna shi ne hadarin rabuwar ta ce duka waɗannan kashe-kashe a wuta suke wannan allah annabi ya ware magana cewa suka tafi rasulullahi wacce ce don ya ce kula kan wahida ɗaya ce ‘yan aljanna don kashe-kashen da ake a yahudawa an samu a musuluncin na mace ɗaya ce ‘yan aljanna duka yin mutane ba ruwan Allah da yawansu ne ya kanta da kai ba ruwan Allah da mafi yawa majority majority ba Allah ba ne ba ruwan Allah majority kuma cikin gaskiya kenan wannan masala sai mazala ce wacce suka tafi sai rasulullahi mun ya rasulullah mun ya rasulullah wace kungiya ce guda wata jama'a ce guda wata ke kan hanya aka ce ila aljanna yace man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi wanda yake kan irin man kana ala mithli ma ana alayhi wanda yake kan model irin ma ana alayhi irin abin da yake kan shi kenan wurin awo guda ne da mun zaka na addini yake auna haka manzo Allah eh irin nashi ne haka yi haka a ba haka wani ne ce ne wani ne wani su ya kamata ya kaza kaga ni kaga kenan kai kanka idan ko da an shara kai kanka kai to da kanka ni ci jaya wanda yake irin musulunci mu da irin abin da yake kuma sahabbai sun karantar da mu na aikin da yake haka za ka yi kuma shi ya wani man amila amalan da sa ya auna fawran duk wanda ya wani aiki duk wanda ya wani aiki kuma ba mu muka ce mai tarwar shi mana ahadin shawar na hada marasa minu wani kirkiro wani abu cikin na marona addini ba mu ce bai duk horon don allah ya karba kenan umarnin haduwa akan kalmar tauhidi haduwa akan kalmar tauhidi kuma da lamar addini musamman to akan tushe hanyar samun gane ma'ana rashin rabuwa tsayawa akan jigo na ƙur'ani da sunna shine zai baka maganin rabuwa amma akwai maganar fahimta daban ra'ayi daban a madadin rabuwa a kan lamarin addini kowa ce na shi zai inda zai da kowa ce gani a yau wani iyaka shi ne wani iyaka shi ne wani iyaka kuma addini ne kowa ce magana kai addini ne ake so kowa irin usulun kishi daban shi ne bai dace ba mai neman tsira ya kauce ma kirkirar addini ko tsarin addini wanda ya ce ya kamata ya kaza duk shi ko a koma ga shi wanda Allah ya ko menene yayi duk abin da zai ibada ba wata ibada da ta da ba ba wajen maganar sallah a ce ayi sallah da muke yi manzala dai ya kasa zai zaka bin kai wanda wanda zai sallah ko shi ta kumbura tana ruwa saboda yau sallah ana sallah manzala sallah zai kai haka wata da ruwa mun karanta haka a tsaye tsaye wa daya inji wajen goma shan da dare a wannan rai tsaye wa daya ce kurum irin wannan sallah da yake an azumi ta wata ce ba san yawa bai karshe a wajen ma ya ta azumi kurum eh haka yake in magana alkaki da kullum su kula da kula hayali kullum ana mata Allah ne zama da ya fada ko zama zama da shi wanda kenan kenan ba wani abu da zani ne ibada wanda shi ba kenan abin da yin bin iya gaba ɗaya ma kan kuwa duk ibada da manzo Allah da yayi a rayuwar shi wallahi kowa ya kai barka ki huce barka kai da zama kai to kai da baka yi da ma abin da yi haka da aka samu dama a ƙara maka kaya ku ƙara maka kaya wanda ma yi bin iya gaba ɗaya ba wanda yin ma bai kokarin ma yin abin da ya ishe mu mun yi abin gaba daya to mun mun cikin wannan halin gajiyawa akan abin da manzon da aka aiko mana yake mun iya gaba daya ba mu samu dama mutum da kima kan ya karo ko ya wani ma yayi wani ma ci ai addinin sai ai ta kima haka akwai bacin basira gaskiya akwai bacin basira kan duk dan bid'a ya akwai bacin basira kai ma abin da yake kanka baka iya ba ka shiga ka dauka kanka wani gurin ga wahala ga kashi ga zaba da haka kenan mutum kokarin bi to nan magana yan uwa magana ana magana magana da kungiyoyi har wasu kan su kashi aka kaya kana ga misali kungiyoyin addini da magana da jikun addini yan magana kungiya daban bangaren dariƙa daban mazhaba daban aka wata wani kullum magana shi mazhaba daban dariƙa daban kungiya daban mutane sukan gama su guda gaba daya ita mazhaba wasu ka shahara a nan malikiya irin shafiya za mu ce hambaliya hanaf hanafiya wani su suka shahara a duniya guda guda ko su ba za su shahara da yawa ba su ne na mazhaba ba ɗaya a cikinsu tun daga abuwa ne har zuwa amurin hanbali babu ɗaya da gani a littafin shi ya kawo wani tsari na wata ibada ko a tsufari ko ka haila ko ba menene ne kaga ya wani tsari kaifiya kaza ya kamata a yi babu su suna magana kan nasoshi shari'a fa'irta su kan gyara akwai abin da ya zama na rikici da addini wani abubuwa da sallah ko azumi ya za a gyara ta ya ce daidai kullum shi masu da ake kuma dogara da dalil nasin kaza kaza nasin kaza kaza ba mai tsarawa da karan kai wata ibada su suka magana abin da shan ibadat a kam na rayuwa sauransu da wani magana gado sauransu su ba su tsara wani abu na ibada ita maza ba ba ta alaka tsara ibada kurin su ba ta tsara ibada ka musamman kurin gyara addini ne da abin da ya zo su ce kan kaza ga fuskar kaza ka kamata kaza wannan aya ga malaka kaza ce maza ba na ka ba kai cikin duniya babu rigima kan kan ra'ayi maka su suka maza ba abu ɗaya za ka malamai suna sukan kan maza ba ta ƙabilanci ga na tsanama me haɗari a kan maza ba misali ina malikiyar duk wanda mafiya malikiyar malikiyar ba ta shi ta ta ƙaryar kowa kai ta shi misali kana ba maliki misali ma maliki an ce a malikiya ba a yi misali a da misali a ƙarami ba a da ta buɗe sarki haka aka ce a malikiya to wannan abu sai ga nasi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara sallah yana buɗe sallah yana yana a da buɗe sallah to kaga kaga na farko malikiya annabi ya ce ko alaikum shikenan kuma ka koma kai karatu da kyau bayan gashi imam malik a wajen a wajen malikawa ne ba ne a wajen imam malik mustahabi ne ba ne an kace malike ta hakika wannan wasu malika ce gaba ba kan ne ba da adab da sallah imam malik mustahabi ta wajen shi ka tabbata wasu sallah ne sharin sharin da shi jawar da kire ya ka masala a wajen imam malik mustahabi ce ma dukkan yayi ta imam malik ko ce misali muna mana muna cikin azumi sai aka ce sai garban Allah ya ci da mantuwa sai yau tambaye da cin a Allah ce take shaida da saka ramawa ta wani ci a mu a maliki an ci a rama wani arama ma maliki annabi ce ka rama to zai annabi ce ba a ramawa kuma da sai gantattu wanda ta cikin malaka masu adalci mai mutalaka dalala ya kawo mas'ala ta malikiya sun ce su sun yarda a nafila an ka ci da mantuwa baka ce baka ramawa amma a farin da ya rama sai ka tare musamman me me me madogaran malika wannan magana sai ba maliki gaskiya ce ba wata ba wani madogara ba madogara da wani zai kawo maka cewa aka ci da mantuwa a rama ce da mutum madogara ce wa ya kawo kullum nafila ya kawo ruwa ma wanda take bada a sallallahu alaihi wasallam ya ce man afaka fi ramadan man afaka fi ramadan ya ce fara ta alaihi wala fara. ya kawo ruwa da bayan wancan ta buhari ko muslim ta man sai akala ba sharba wanda ya ce ya ci ko ya ci ko shara mantuwa Allah ce shi shayar da shi ya kawo ta ruwa da annabi ta wanda ya ci autar ramadan ya amsa ramadan kima ya ce fara ta alaihi wala fara. ba da mu ka fara ya kawo ta ayoyi magana kuskure bar mu da kuskure gaskiya ba maliki ne amma yace babu wata hujja ga malikiya kan a ce idan mutum ya ci da mantuwa ta mantuwa ce a ce wazai rama ba wani rama ko a fulla fanna fila in dai mutuwa ta kai shi Allah ta gaskiya wanda zai ce ayo wata da zama mace da yake ba mutuwa bace ba da gaba da kenan in dai mutuwa ce tsakaninka da Allah kai manzo Allah ya ce fa inna ma sana Allah fa samu Allah ya ce da kai shaida kai kamar ce kuma ta kamar ka dole wani ka dole da ba ka dole ka samu gurin na ci ko na sha ka dole Allah ba ka manzo Allah ya ce inda ya mutu cikin ban kaje ka subhanallah eh Allah ba ka ba ka ruwa shikenan azumin billahi shi dau na ina ina wannan ka gani ina baka ce ba ni wata ba ta kaza kaga ana ka fushi tunda manzo Allah ne ya ce ba a rawa ka fara to kire ina wannan shi za a zarge ka kamar takilici ba ni da takka maka maliki ba yi tayi amma maza ba karan kanta ba ta lai karatu da kowa ke baki abin da yake zai karanta da al'umma addinin Allah ko musu a wasu wanda maka bata abu malik ko abu halifa ko shafi ba mu na bal ba mu da ka bar sun qur'ani ko sunna ya kara a yake cewa ganin sai ce maka a ni ba malike ne haba kai ne ban nashi kuma na sunan manyan ba wanda yake barin nasu dan shi ya wani iya kallon da karara ya ce ya tsara shi balle kai nan abu imam shafi na cewa ibn hanbal ji da da labarin hadisi ko ba kun ko kun ku ba ko ba sara ko ina ne ka ga mani dan ka hayyace nan ka ce ibn hanbal kai ne malaman hadisi da sunna ga mun da yace ko na ra'ayi imam imam shafi ke cewa in na faɗi ra'ayi sai kuka ga wani abu sunna sabananawa sai imam hamdan ne bai nan ko sunna ko ko imam malik ke cewa in ma ana bashar usibu wa khudu fanzuru fi ra'ayi imam malik ce ni mutum ne kaman ko imam malik yace ina daidai ina kuskure ku diba ra'ayi na duk abin da ne da kitabu sunna ku rike abin da ku bar shi zan zo magana da imam malik kai ne aka bari dai suna kayan kai tsakiya duk mace shiga ga ƙur'ani da ce maka shi ba maliki ne wanda ka san maliki ba ba ruwan imam malik wani ya ga imam malik ya gan shi ko ce ga hadisi kaza ko kai an ce kaza ne ga hadisi ya zo kuma an ce kace kaza ce to kana kana ganin na iskina na nasa kuwa ta kinsa ne kinsa ne ba ce ba ana ta ba ka kamo kama ta bara ina bayan an ce annabi ya ce ka tabbata ina haba yan ba magana bin wani magana baya su ne magabatan haka suka tafi haka suka rayu sai Allah ka ba annaba bane ba amma Allah ka karbu har yau ana magana su kuma malamai na addini sun yi aikin su kuma akwai daidai a kuskure ta wani wasu wani sun ce akwai daidai akwai kuskure inda aka samu daidai a karba kuskure a bari a ba gaskiya mu mun yi namu makare shi ne imam malik iya da rai wani sarki akwai jami'in masu ya so ya fi doka lokacin da mai daula ne ta mutunci da girman gaske ya ce zai ɗauki wani da gire duk inda ake dole islamiyya da ke miji gaba daya kayan aiki da wani tayin mota da imam malik ya ce da ya ce ba ka musulmi ba ya ce ni ba ke abin da na yi ba ba ke abin da na yi zafi sun yawa garuruwa kowa abin da ya rubuta bai ba ce na kayan da sun san duniya ne ita shi ke masha Allah yana wanda suke so a yau kai ko mai malikiya shi malikin hana wa duk wani magabata yan uwa kowane malami yana addini haka ne a cikin mazhaba ba ɗaya ba ce ba da ɗaya ko ƙungiya muna magana wa takaicin shi magana shi ne ke na mazhaba kurin fa'inta ce kan fa'inta da sun shara kurin ba magana ba mu kirkirar karan kai ta aikata ɗari kuwa su kuma ɗari ku su ne mushkila a nan mushkila da ke ɗari da su aka fara daga baya ɗari ka kuma wani malami ne zai sha ilimi ya koshi ya sama almajirin mabiya baya sai ya ga kamata yanzu a wani mai wurin kawa kaza a sabar kawa kaza hada kawa kaza da ɗan dokokinmu dai misali dai kayan su haka wani wasu ɗariƙa nan cikin misali kamar tijaniya cewa a cikin dokokinsu duk wanda yake wannan ɗariƙa bai yi wa ya kai ziyara ga wani wali wanda ba nasu ba in kuwa ya mutu da shi na'am wali ne ma mutum wali ne suna mai ɗin ka kama kai mai ziyara ya kamuta in kai washin wazifa uku kamuta kuma zuwa zaka kuma wani mukaddami ya baka ku yi hannu ya maka alƙawari ya baka ire iren wannan to kaga wannan wata da zuwa aka shirya da sunan addini kuma suke ga yin ba kan wata ma ai kayan Allah ka ahli sunna na hakika su da ahli sunna ake ta rigima tsakanin su da bangaren katariya tijaniya wani ce namu ne na shehu ne ba wani tsakariya ce namu ne babba shi shugaban shehu ne daga shi wale ba wale wale ba shi ba aka ga tarihi wannan har da yake ya kai rigima da kuma ya kai kauna rigima tsakanin yan ɗarikar tijanar da dariya waye wani wani ne ba duka wani wani wani ne wani wani allah ne shi ta shahawa shi ne wani allah allah allah ga wata musu to amma wani abubuwa ne shi ne ta ɗarikar kenan tsari ne na wasu mutane da wurdi ne wasu mutane shi ne ɗarika kuma ya an baka amma ita kuma ƙungiya ba ita ƙungiya wani tsari ne zamani ya kawo na siyasa alaƙar gwamnati da malaman addini sai ku je ku yi ƙungiya da status da gaba da tare da komi wanda gwamnati ya san da ku ya ba ku izinin aka tafi gidan ku wani al'amarin ku na da'awa ne ne ku yi lamarin ku na san da ku su wane ne suka kamun takardu ma an san wane wane wane ne kenan in mai aka gani matsala shi za a kama shi za a nema sun kama da dokoki ga yanzu su tsarin in su saba tsarin su in su saba tsarin nasu ga abin da gwamnati da musu wanda ke abu na alaƙa tsakanin gwamnati da mutane ba addini ba ba addini ƙungiya ba addini wuce ba abu ne na tsari a kace aikace kurum to kaga abin da kira wauta kuma a kan ƙungiyar to wannan aiki da kai ne na istati don kai wani aikin addini me ya kawo ni da kai aƙidar mu guda addinin mu guda zama ta kuma adawa haka kuma tsada kaga a nan yanzu na waye gari kenan na hihita ƙungiyata a kan aƙidata a ta yawon mai yadda ce akwai alwala wa albara alwala wa albara iya cikin jikon addini alwala wa albara lokacin da kai kalmar shahada kalmar tauhidi dinin da kake kabilarka ƙasarka dinin da kake kai ɗan wani ne bai halitta in ƙika dalilin wani abu daban na duniya ko kabila ko ƙungiya ko na daban bai halitta a waje na hakika ina da haƙƙi ne a kai na in soka haƙƙi ne lazim ne alwala wal bara lazim duk mai kamar tarihi so shi to ka haka waye dari mutum dalilin kungiyar shi ya tsare ka ko ma ya maka wani shari ma ta makungiyar shi wannan shi da haɗari amma aiki ne kowa aikin shi aiki ne na daban wannan shi ne haɗarin zargin kungiya cikin addini mai da kungiyar ita ce jigo alwala bara in yana kungiyarka zan so ka yi mu'amala da kai in kyauta maka ina son ka musu ina ne an baka mana taka a ba ruwan da kai wannan shine matsala shine matsalar kungiya ta kuma matsalar kungiya ɗaukar kungiya ita ce jigo na alwala bara bayan kalmar tabbata ce a gaba wannan shine kuskure da ake yi wanda ya kamata lazim a gyara kullum kai musulmi musulmi ne kuma dole in so ka dan kana musulmi wannan kuma abu abin abin da shayi aikin ka daban ko nawa daban sai kai wa'azi ni in ce in rijiya ko in je in yi kaza ne ko masallaci wani abu daban na da ta daban ne kuma Allah shi da mu to nan da yake nan Allah ya mana kashe kenan mu gane kenan ta kace kun yi bambancin kungiya da dariqa da mazhaba duka a cikin masu ma'aikata duka jigon abin mai matsala babba dariqa mazhaba kai ne baka gane ta ba bata matsala mazhaba karatu ne ko wani malami zai karatun abin da ya sani kuma ya bar maka bayani an ga kuskure ka bari daidai ya ɗan shi ba mazhaba ba kuskure a cikin ita ta kalilanci ta kungiya gaba ɗaya ta tsari ne saba shara ya saba babu sunna a musulunci babu tsarin addini dole ka bukur shi kadar kun dariƙa babu wani abu da addini wani zai tsara maka kodin ya Allah ce annabi ce kawo wannan ko ta kun dariga ka bata kun za mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi da mu kuma ƙungiyoyi da yawa wanda ake magana ko suna ga cewa ci gaba ne mu zo ƙungiya zo taro na ƙasa ƙungiyar musulmi kaza da kirista kaza ko suna ga wanda kamar hanya ta zai wani alheri da ƙungiyoyi babu wannan alheri a yawan ƙungiyoyi babu wannan alheri a yawan soda tsala rauni ne kullum muna ga kowa ne wani wuri ta kan shi yake ƙungiyar shi ta gyara ba ta kama duk wanda ya je nuri tashi da gyara kenan a haɗu wurin guda shi a yi duk da ake haɗuwa ba gama su da rabuwa ba gaskiya haɗu wuri guda ta tarke da haɗuwa gurin kenan yanzu Allah subhanahu wata'ala dai ya ɗora maka jigo ya shar'anta mana lamarin addini irin wasiyar da ya ma annabi nuhu ya ma ibrahim ya ma musa ya ma isa ku tsaye da addini kakkura ba a cikin lamarin addini ya ce kabura alal mushriki na mata da ohun ilai wannan da'awa ta ka ta kira a kaɗai ta Allah da ibada a haɗu kan addinin Allah ya wa mushrikai girma kwarai ba sa san shi ba sa san haɗuwa ba sa san tauhidi to amma Allah ya shtabi ilai man yasha wa yadi ilai man yunib shi Allah yana zaben wanda yake so zuwa kalmar tauhidi zuwa gaskiya Allah yana shiryar da wanda yake mai da shi zuwa ga Allah idan mutum ya dogara ga Allah ya koma ga Allah in dinga akan shirya kyauta ce ta Allah ma Qur'an Allah ya shaida maka yace ma tafarruqu
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب نعم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم abin mamaki wannan mutane ba su rarraba ba sai da hujjar ta zo ga gaskiyar ta zo kuma ya kowa ya aka dare an ce nan kayan manzana zo duniya da yahudawa da nasarar gaba daya suna jiran wani manzo zai zo wanda wani manzo shi ne shirya al'umma a hannun shi haka da mushrikan kowa iya jiran wannan manzo yahudawa suna jira nasaru suna jira har yau ɗan wani akida da rashin imani har yau suna nan kanta don menene abu da sanar da tun annaba su ba labarin wani zai zo mai ceton duniya gaba daya isa ya hudu isan ma ya hudu musa ya hudu kuma da kama da kawo da alamomi da komi to rashin rabon shiriya tun da ba sai ba imani ba da rasulullah sun ta shi ba shi bane ba to har su kawo ba wani wanda suka mashi da abin da aka kawo gashi shine ko wasu wasu wasu wasu ne sun imani sun imani manzon Allah shine wannan bushara da manzannin Allah suka bada zai zo ko manyan manyan cikin malaman su sai malamai ne sun san a taurat sun san da ita sun yi shaida shine sun shaida da shi ne to amma wasu marasa rabo za su jawo su suka iya sai da ba sai suka nan har yanzu a cikin rudu suna jiran irin wannan zai zuwa gaba suna suna jiran haƙƙi ya mara su nasaru ma haka aƙida nasaru suna da aƙida har yau a cikin littafin a rubuce cikin injil wannan mai ceto zai zo isa ce wani zai zo bayana iya bai magana da magana iya magana da magana Allah iya magana da daga Allah zai zama to mai ceton duniya yau iya cikin injil kuma in zaki yi magana amma sai a wannan ai shi shi wani ba shi ba ya samari ba shi ba ne zai ce ai wannan ai ma'ana isan ne da kai shi bayan sai ya ce wani zai zo da haka kenan a cikin kuma idan samu samu isa isa tambaya samu isa tambaya wannan wanda zai zo na karshe an wani takaice maganar kullu rushin rabo ne maduna addinai suna a cikinsa akwai ana jiran wani manzo zai zo zai shafi duniya gaba daya to amma bayan ya zo ne kuma ya ka dare muna da kisan annabi sallallahu alaihi da wannan wannan kisiki na wannan hanyar sham da manzara su iya da shekara goma sha biyu za ta yi sham da shi wanda ya gamu da sun zo wani wuri a cikin daji suna tsayawa kuma sha suna iskal a wurin sai ran nan suna a wurin akwai wani rahim wace wani malamin ta garkar tumamin tutun nusa ko ina kurum sai ya toci kurum bai kuma ibadar Allah shirin ba Allah a nan suka ga sanar iska da kwarar shawar kan su wuce shan ranar kuma gashi ya hutu ba ta ga hutu ba ba ta ga ya hutu nasu ba sai gashi ya hutu ya keta ya keta mutane ya zo inda manzan Allah ya iya ya kwarar shawar ya ce wannan gidan waye aka ce ga wakilin shi ya ce wannan ka koma shi gida wannan dukkan alamu da ake hudu na alamun shi zamani wannan yana akwai cikin shi ka koma shi gida shi na mutsalar a rashin abu mutsalar da kuma kuma da shi maka bai ba bai da shi ba koma da shi karin abu da ke nan akwai sun karanta haka ne diyan da yake wannan abin da kamar shi da komai rubuce siffa shi ta halitta da komai ba magana hali haka kenan to wannan abu ne ana jira kenan bayan gaske abin da karanta ya zo kuma kalama sa'an ma'arifin haƙ kuma sai suka iya kuma kenan gaskiya ta zo kenan bayan zawar gaskiya suka samu saɓani ana saɓani na ilimi bin abin da ka sai na ilimi magana kenan bagayen bainon Allah ce sun saɓa bin abin da yake na gaskiya ne don zalunci kurar don bin ra'ayi da kin bin gaskiya wa inna allazina urisu bi kitabi min ba'dihi la fi shakkin minhu murid wa inda aka gada ma littayi kenan bayan wannan annabawa kenan na al'adun sauran al'ummomi su kansu ma'ana suna kokonto ne girma su daga ta suna anya shi ne ba shi bane ba kokonto cikin shakka suke sun kibi amma ba su taɓa ƙarya gaba daya suna ɗarɗarne dai ga sunan ne ka aje shi ne ko ba shi bane ba haka suke cikin kokonto kenan su ƙi yarda da gaskiya suna cikin kokonto kan shi ne ko ba shi bane ba ana da magana da sauran kenan al'adun ta to wannan shine halin da annabi samu duniya halin mutane kan matsayin shi da kowa da ana jira bayan ya zo ne kuma abin a samu saɓani ne ce gaba فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير نعم
yanzu Allah ce fa da zalik dan haka zikirin an ga maka matsayin mutane ga halus dan haka fadu wastaqim yanzu kai ka ci gaba da kira yanda kake kuma za mu ga anan Allah subhanahu wataala ya wasu kalmomi kalma goma ce zamu gani kalma goma ta cikin wani aya kuran kowace kalma daban ta zaman kanta ke kowace zaman kanta alaka da duwata kowace zaman kanta ke wannan ta ce fada'u wastaqim kama umir wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umiru li adla bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'malu lakum a'malukum la shada la shada bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa huwa ilayhi al-masir kalma ce ko ce daban da ba zama kanta ke ta farko kalma farko ce fada'u nan kenan ka ci gaba da kira ka ci gaba da kira yanda kake zuwa ga Allah yana kaka wata mai rabo zai gani mun rabo ba ba na rabo ko mace wasu takin ka tsaya kamar umirt kamar yadda aka gaya ma sai ka gina ka zama to ko mai bin umarni ne kuran wasu takin kamar umirt wannan annaba ake magana da shi amma mu muna ciki can cikin hudu Allah ta wasu takin sama mata umanta ba ma'a dimin imani ka tsaya ku taɓin kamar amir na lalace mata wa ma'akata da wanda madini musulunta kenan kai mai imani ka daɗi kuran ka tsaya kai mai bi ne kuran annabi ta ƙwarar wani aya ta sa shi dura ta tada mai hankali wasu taƙin kamar amir ka tsaya daidai na ga maka kaga na an ce kenan babu kwana babu tsibin ƙari tsaya kuran kuran kai mai bi ne kuran wastaqim kama umirta ka tsaya daidai wacce kama umirta kamar yadda aka maka umarni amma wace idan ya zama to manzon da Allah ya aiko shi ya fara ma wannan magana wastaqim kama umirta kuma mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la ma taqu anil hawa in huwa illa wahyuha ayi manzo ne Allah bai kari bai dadi shi ma kurin bi yake amma idan zaman to manzon da Allah ya aiko bai da damar ƙari shi ma bin yake kurin a gaya mai ne yayi bai da nashi sai kai zaka yi naka ko wani zai nashi dan uwa wani ya da dama ya nashi idan manzo kan shi kurin a take tsaya wastaqim kama amrita kurin kaga babu damar dadi addini kai nan kai nan tsarunan tsarunan kai ma kun bidi mun ce kamar umirta kuma Allah ya mana umma tuku annal hawa inu illa wahyu ba ba ba san zuciya babu ra'ayi kurin bi ne kurin wasu annabi annabi ya ce wani aya kwarai ta tare da hankali gudun barin kauda kurin kamar umirta kurin yace bayan haka bayan ya mai magana wasu taƙin kamar umirta sai ce wala tattabi'a wa ahu kaji ko abin da ke me to yan wa aka ji ba umarni me za ka mai kishe ba umarni kai naka Allah ne kashe kakka musu da shi annabi garanti da Allah kare shi Allah ce wala tattabi'a wa ahu kakka musu zuciyar su duk abin da ba daga Allah ba nawaye na mishi dan ba Allah bai ce ayi ba Allah bai ce ba nawaye nimi abin ne wani wani kin alhawa san zuciya ne shi haka yake kamata eh ya kamata ai kaza kamata ai kaza shine a wurin shi ya kamata alhawa dan ba ba wahi bane san zuciya ne mutai hankali ka bi kurin kakka ba san zuciya yace kuma kul amantu bima anzalallahu min kitab kuma kai ka ce duk littafin da Allah sarko domin a wajen imani na musulmi cikin rukunin imani akwai imanin da kutub ka yi imani da taunin da Allah ya sarko wa'ancan da taunin haƙiƙa a taura ta gaskiya injil ta gaskiya zabur ba na nan zabur dan san jiya su wani mai imani akwai littafi a taura akwai injil akwai zabur akwai su ibrahim wannan ka yi imani littafin da Allah ya sarko daga Allah ya ci kura wa umirtu li a'dila bainakum ni kuma an mun umarni in yi adalci tsakanin ko da ɗan gidanmu ne ko mun kusan mu da shi annabi ce zai adalci na ce kira zuwa ga adalci ko da misali kai alƙali ne za ka yi sha tsakanin wani musulmi da kawuli dole ka yi adalci ko da wannan kawuli ne dole ka mai adalci don iya kawuli ka mai kake zalunci na ga abdullahi bin rawa ne da annabi ya ke shi kan wata rigima tsakanin yahudan haibar yake ce musu ji'itukum min ahabbi an-nas ilayya wato ku ne ce na zama da wajen wanda na hiso a duniya ku kuma ku ne liki a duniya ka ba liki kamar ku ba liki a duniya kamar ku amma ce so na da nake mishi kin da nake mu bai sa in zalunci ka ka tara suka ce bai haza ka kamar mata da da haka sama ta tsaya da kasuwan sama ta tsaya gaskiya haka ne ke yace zai musu adalci magana ke dan kunna kawure ne mukiyana shari'a hukunci hukunci guda zai adalci amma adalci kurum kenan adalci shine ko da kauri ne wannan abu ne kaida ta musulunci ba adiba dan kauri ne iya da gaskiya ba shi da gaskiya ko na dan uwanka ne da na nesa kai zalunci a adalci wajibi ne a shari'a musulunci baka yi ta wani akan wani ko da naka ne shari'a ta kama kai adalci komun rishin sai ko mun ata dinin da kake ko baban ka ne kuma kai alƙali laihi ne ka tafa doka ka ba wannan zalunci wannan shine magana kenan kenan an mun hukunci in yi adalci an mun umarnin adalci tsakanin ke duk mutum zai magana ya adalci ko da da ba musulmi bane ba ya ce allahu rabbuna wa rabbukum kuma allah da ni da ku gaba daya allah shine ubangijinmu gaba daya shine abin bautarmu shine mahalicinmu don haka lana amaluna wala kuma amalukum nan an ce ka yi magana jihadi ne tuna sun kiya an ka hujja sun kiya da kun dini kuma zai dini duk ɗaya ce kenan kowa yana shi ku yi naku mu yi namu an game an kwatse ga Allah Allah zai hukunci magana kenan kowa yana shi ya ce لا حجة بيننا وبينكم أنا أنا حجة با حجة أنت أدري با حجة معنى لا خصومة معنى مو da ku ba jayayya tunda kun hudi mun hudi kun kiya ko ya kiya to a tsaya a bar jayayya kuma da ku kenan a fata jayayya kowa ya na shi nan wata marhala ce mataki cikin matakin rayuwa da annabi ya rada mutane shi daga ba magana jihadi sauransu ya shi Allah ya jama'a bainana kuma wani al'amari Allah zai tattara mu gaba daya ya hukunci waye mai gaskiya waye mara gaskiya domin ce wa ilai masir dan kowa ya tsare ya tattara zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
نعم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة Allah ce walladina yuhajuna fillah wanda suke jayayya cikin lamarin addini ka a gane suke neman bar da gaskiya faɗa da gaskiya ka a gane min ba da mastujiba lau bayan an amsa kira suke fama in suka yi wani ma kasa gane suna wasa da hankalinsu bayan an amsa kira suke fama su rushe abin kashi wannan hujjatum zahida wannan rigima ta za su kawo hujja ma'ana jayayya da suke lamarin addini hujja ta zahida ma'ana batatta ba sa cin nasara ba sa cin nasara addinin Allah an riga an gane ya kawo kuma na ce ana magana da waɗin bari malamai yahudawa da suke kawo shubuhoyi da makiya manzan Allah farko mai sun yi sun yi wama suna wama suna rushe kuma ana ganewa suna wama ga wani malami a cikin ya gane wani ɗanka ya gane haka suka yi ta yi ya ce waɗannan masu rigima cikin lamarin addinin Allah ba da masu tujiba lau bayan an samu Allah kiran shi hujjatu mudahida hujja sanan malan gaddama da suke jayya da suke yi jayya ce suke ba atata dan ba sa cin maguru wa alaihim ghadabun wa alaihim ghadab kuma wannan Allah ya riga ya hushi da su hushin Allah ya tabbata akan su wa lahum azabun shadid kuma azaba mai tsanani da tabbata kan su kenan ba sa cin maguru الله الذي أنزل من الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله da ake kira a kada tari ibada shine wa wanda ya sabkar da littafi da gaskiya na alkurani wani mizanin allah ya sabkar da yin adalci a saman ƙasa da allah wannan shi wani abu shi mai wani abu shi mai littafi kuma shi hukumtar da yin adalci tsakanin bayi sai aka ce a yi awo a yi mizan don gaji haƙƙin kowa aka kawo mizan a saman ƙasa wa ma yi dudukin la'adar sai aka kariba kariba kai wa ya gaya ma mana kamar shi a gaya ma abin wa kiyamun kuce kiyamun kuce wa ba san da kai cewa kiyama wannan kusa ce idan kiyama ba ne sa bace ba abun kusa ne wa kakka yi wala ba kusa ce ba ne sa bace ba kuma gaugawa duk da kusa ce amma yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu yashfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqq ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد نعم ضد قيامة gaskiya ce kuma kusa ce amma duk haka Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi ba imani da kiyama su suka ce ta kiyama in gaskiya ce a zo da kiyama ta kiyama marasa imani ba san me kiyama ba musamman me kiyama shi suke ce a kada da gaugawa inda suna da wasu damsu ya gaba kenan suna gaugawa zan wata waɗanda ba su imani da ita amma wallazi na amanu mushrikun minha su masu imani da kiyama tsoron da suke sun san me zai wakana wa ya'lamuna anna al-haq sun san kiyama gaskiya ce kuma sun san irin tashin hankalin kiyama sake dubin imani yake tsoron tashin kiyama sai ya san girman al'amarin kiyama ya ce ala inna lalzina yi maru nufi sa'ad da fi da mutu lalle bayan jan hankali waɗanda suke shakka gamar tashin kiyama abinda bai kamata a shakka kai shi ba lalle suna cikin bata wanda ne yasa da gaskiya tabbas Allahu laqif bi الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
Allahu latifun bi ibadi Allah mai tausaya wa bayan shi ne kwarai an ba dan tausaya Allah ga bayan shi ba tun da ya kare tun da Allah ya kare kiyama amma mutum zai lahi mai lahi ne lahi Allah ya kare shi bai mai komai bari yana kuma tana tuba kuma gyara koma Allah ta kira aljanna ma gaba daya Allah ta tana kaza duka shi kuma Allah ya haramta na yi amma ana yi saboda tausayin Allah ga bayi yake dan jinkirta musu sai a bar abin wani ce ma abin wani ce ma Qur'anin ƙarya ne annabin ma ƙarya ne kuma annabi ya rayu ba mai kuzin ya shi Allah mai tausayawa ne game da bayan shi ya rizuka man ya sha Allah yana arzuta wanda ya su musulmi ne kafiri ne Allah ya bashi wa huwa al-qayyul aziz duk da cewa Allah a lokaci guda Allah mai ƙarfi ne iya iya abin da ya so kuma na aziz Allah mabuwayi ne mai bin abin da ya so ba abin da ke gagara shi duk da aka Allah ya bar bawa yaran ina ganin ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah shi